الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من أصاب أهله قبل أن يفيض babin da ya zo na bayanin mutumin da ya je ya yi aikin hajji aka tsaya arafa aka zo ranar sallah kafin ya je ya yi tawafil ifada sai sadu da matarsa ya kai to me ke hukunci hajjin shi na nan ko hajjin shi ya bace a ga dangane da abin da ka sani hajjin shi na nan saboda me alhaju arafa mana in aka tsallake arafa da komai na za iya gyara shi eh قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير محمد بن مسلم المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض fa'amarahu an yanhara badanatan abla dan abbas aka tambaye shi mutum ne amina sai sadu da matarsa kafin ya yi tawafil ifada ranar sallah ɗin komai kana iya yin komai amma da sharaɗi ka yi ayyuka guda biyu ka yi jifa ka yi tawafil ifada in ba ka yi tawafil ifada ba at-tahlilul asgar at-tahlilul asgar ya samu amma ba komai za ka iya ba sai ka yi tawafil ifada an fahimta to sai ya ce ai ya je ya samu rakumi ya soke mana hada abin da zai yi kenan ya ciyar ya samu rakumi ya soke ya bayar to aikin shi aikin shi ya ya tafi قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن إكرمة مولى ابن عباس قال يتي لا أظنه إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال يجي عبد الله بن عباس يجي الذي يصيب أهله قبل أن يفيض duk wanda ya sadu da matarsa kafin ya tawafin ifada ya atamiru wa yahudi sai ya yi umara ya kuma ba da hadaya قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك أسى ربيعة بن أبي عبد الرحمن كوانيني malamin wane ne malamin imam malik ne يقول مثل قول إكرمة عن ابن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك إمام مالك شما مذهب دي زاباكي أحب ما سمعت في ذلك معنى أكوي زنتتك با ونن كأيبا تو أما أبن دي شيء في كنتر مسد حنك لي ونن مغنى إيه إيه sai wacce aka a wannan wannan kuskure ya yi zai ciyar hadaya shi ne a koro hadaya a ce a duk ana ba suna ne hadaya hadaya yahudi qala yahya wasu ila malikun aka tambayi imamu malik an rajulin nasiyal ifadata hatta kharaja min makkata wa raja'a ila biladihi wanda ya hajji sai ya manta da tawafil ifada har ya kama hanya ya je gida ya koma garin su faqala sai imam malik yace ara in lam yakun asaban nisaa falyarji falyufdi in dai bai sadu da matarsa ba to ya sake dawowa yayi tawafil ifada wa in kana asaban nisaa in kuma ya sadu da matarsa ko matarsa falyarji falyufdi ya sake dawowa ya yi tawafil ifada sun malliyatamir wal yahudi sannan ya umra ya ba da hadaya wannan hadayar da ake fada ba hadayar da za ka koro daga harajar harami ba ne fa eh kayi laifi ne aka ce abin da za ka yi kenan ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينهره بها ولكن wai ba zai sai hadayan a makka ba ya soke ba sai ya fito daga waje amma in ya saye daga makka sai ya fita sa'an ya sake shigowa da shi in lam yakun saqahu ma aw min haythu i'tamar falyashtarihi bi makkah sai sa a makkah ثم ليخرج ثم ليخرجه الى الحل فليسوق منه الى مكه ثم ينهره sai fita daga hilli sa'an ya koro daga makka sa'an magana ta magana ka kenan ana sai ami eh to ai duk sa'an da aka ce zaka bada hadaya ko zaka yi kaza zaka yi kaza manzo Allah yana yana Madina ya aika hadayarsa ya danganci wanda ka baiwa din ka amince da shi akwai wanda ka bashi zai zai yi waje ne ya je sayar ba haka bane ba to in ya zama na ana karba daga banki a ce kudin hadaya an amince da su kenan mana an yi an ga komai daidai ne ba zalunci ba ba ba son zuciya in ka bayar yayi eh yayi saboda ai sun san hukunci naka ne ka bada kuɗi ka nuna abin da ya faru ga abin da zaka yi ga abin da zaka yi su sun san yadda za su yi maka in ka bayar bari at zimmatuka in an sa son zuciya su Allah zai kama قال يحيى ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينهر ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينهره بها babu mastaisara min alhadi fa mastaisara min alhadi to za a fassara ina mana mastaisara min alhadi don Abdullahi dan Umar shi ya tsananta yace fa mastaisara min alhadi sai dai sa ko rakumi ko sa akalla shi kenan sa Imam Malik yace ai fa mastaisara min alhadi daga rakumi har tinkiya akuya to kai sannan ya kawo hujjojin sa wanda ke nuna cewa mastaisara min alhadi din nan akuya za ta shiga ciki rago zai shiga ciki karamar daba za ta shiga ciki قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول ما استيسر من الهدي شاة سيدنا علي يقول ما استيسر من الهدي مي شاة kaga ba bai ce lalle sai rakumi ko sa ne ko sa ba amma Abdullahi dan Umar sai ce ko rakumi ko sa Abdullahi dan Umar cikin hajji da Umar yana karanci yana yana ciyar da dukiyarsa ne saboda Allah قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول يجي عبد الله بن عباس هنا فدرتي ما استيسر من الهدي شاة سيدنا علي يا فدا عبد الله بن عباس شما يا فدا قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك إمام مالك يجي أبند نفسه كنا cikin abubuwan da naji لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه sai sai da kowa ya jinjina mai imam malik yana yana da karfin kafa hujja da ayan alkur'ani akan abin da yake faɗa yanzu ana zancen shatin ne a cikin masjid sirr min alhadi ko sai ce ali dan abi talib ya faɗa abdullahi dan abbas ya faɗa shi ma mazhabin su kenan abin da ya zaba kenan to mecece hujjar ka imam malik sai ya ce qala malikun wa zal لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها في كتابه أشكل التافنسا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أند سكي إيماني دا الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم kada ku kashe abin farauta alhalin kasancewan kuna cikin ihrami makka wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi da gangan fajza'un mithlu ma qatala minan na'ami sai a kawo mutane malamai su yi mishi hukunci wannan dabban da ka kashe irin ta kaza kaza kudinta zai kama kaza sai ka biya ya hakuma bihi zawa adlin minkum hadiyan hadaya balighal ka'abati sai an kai har ka'aba ba za a yanka hanya ba aw kaffaratu ta'amu masakina ko kaffara da za a ciyar da miskinan makka aw adlu zalika siyaman ko matsayin wannan maimakon ciyarwa din sai a yi azumi za a kiyasta sai a fada mishi azumin da zai yi sai ce famin ma yukamu bihi fil hadi yace ai yana cikin abin da ake zartar da hukunci da shi a cikin hadaya shatun to shi yasa yace wannan magana ta yi daidai wa qad sammaha Allahu hadiyan yace ai shatun ma Allah ya ambaci shat yace hadaya hadaya ce an fahimta wa zalika allazi la ikhtilafa fihi indana yace abinda babu sabani kenan a wajen mu cewa shatun ma hada ya ce hada ya shatun nayi wa kaifa yashukku ahadun fi zalika yace yaya wani zai shakka a cikin haka wa kullu shay'in sa'annan sai kawo istinbati yace wa kullu shay'in la yablughu an yukama bihi fihi bi ba'irin aw baqaratin yace duk abinda bai kai a yi mishi hukuncin rakumi ko sa ba fal hukuma fihi mai shatu hukuncin da za shi ne shatu wa ma la ya bulgo an hukuma fihi bi shatin duk abinda bai isa a yi hukunci da sai an yanka akuya ba fa huwa kaffaratun siyami ma'ana sai ai kafara ai azumi au it'am au it'ami masakin ko a ciyar da miskinai ma'ana shat akhiru ma yusamma bi alhadi kenan ko قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر ينا فدرتوا ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة كذا عبد الله بن عمر كو yace fa mastaisara min alhadi yace ko rakumi alfadara ko alfadari ko rakumi ko me ko sa ma'ana babu zancen shatin kenan kaga ya tsananta kaɗan ko قال وحدثني ام عبد الله بن عمر ايا سجيه mu ba an ce in yi haji guda biyu yake bayarwa ba in yi umra ya bada daya ga yanzu manyan masu kudi mutane masu kudi amma kashe wannan kudi wajen yana musu wahala قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان مولاة لامرأ بنت عبد الرحمن يقال لها رقية اخبرته تباشي الاباري أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة إتتاب إتتارد عمرة إر عبد الرحمن زوى مكة قالت سيتشي فدخلت عمرة مكة يوم التروية عمرة سيتشبو مكة رانا التروية متى يكون يوم التروية تقص قوتا رانا دزا أجي منا كاشغري أجي عرفة كينكو wa ana ma'aha ta ce tana tare da ita suka shiga makka ranar takwas ga wata fatafat bil baiti wa bainas safa wal marwa ce ta tawafi ta yi sa'ayi thumma dakhalat suffatal masjidi sai ta shiga masallaci karshen masallaci ta samu wuri ta kebe faqalat sai ta ce amma aki miqsal ta ce kina da almakashi kina da almakashi fa qultu la sai na ce a'a فقالت فالتمسيه لي نيمو من فالتمسته حتى جئت به ستي سينا نيمو حرنكا ومتى فأخذت من قرون رأسها sai ta kama cikin lallabin kiso da gashin ta ta kama sai ta yanke mana ta yi umra kenan ta yi sasiye kenan falamma kana yawmun nahari ranan sallah da aka je aka tsaya arafa aka zo ranan sallah zabahat shatan sai ta yanka shatun akuya ko tunkiya ko rago ko ma'ana akuya ko rago ko tunkiya abinda bai kai sa ba daga sa kuma sai rakumi ko babu jami'il hadi babin da yazo na bayanin yadda ake hadaya ko me ake bayarwa ala hadathani yahya an malikin an sadaqata bin yasar al-makki أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر ورمتم بيمل يزوج عبد الله بن عمر وقد ظفر رأسه تبس يا يا يا يا كيس غاشنسا فقال يا أبا عبد الرحمن سيتم يا عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة مفردة yace ni na iso na shigo maka da umra ne kawai فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك او سالتني لامرتك ان تقرنا yace ai da ina tare da kai ko ka tambaye ni ni da san baka shawaran kai kirani ka hada hajji da umra fa qala al yamani sai mutumin bai yamanin da ke tambaye sai yace qad kana zalika yace an gama nayi fa qala abdullahi ibn umara sai abdullahi ibn umar yace masa khudh ma tatayara min ra'sika to ka kama abin da ya tsawo cikin gashinka abin da ya sama cikin gashinka sai ka yanyanke kai su siye kenan wa ahd sa'annan ka bada hadaya faqalat imra'atun min ahli al-iraq sai wata mace cikin mutanen mata mutanen iraq sai ta ce ma hadihu ya aba abdurrahman wace hadaya kuma ya abda ya aba abdurrahman faqala sai ce hadihu yace hadayar da zai bayar zai bayar hadaya faqalat lahu ma hadihu ta ce me hadayar wa kala abdullahi ibn umara sai ya ce wannan abin da aka yi ina kuma zance hadaya duk abin da aka yi an yi shi daidai ba abin da sai abdullahi da umar ya ce laulam ajid illa an azbaha shatan lakana ahabbu ilayya min an asuma yace da a ce ba zan sami komai ba sai akuya in yanka ya fi min na yi azumi mana shi da'iman in shi abdullahi da umar in dai aikin haji ne ko umra a ciyar shi ne ya fi azumi ya ce ai ka san shi abin da yake yanka rakumi ya ce ko in ban samu rakumi ba ban samu sa ba sai ba abin da na samu sai akuya ko tinkiya sai in kama in yanka ya fi min na yi azumi me bambanci tsakanin yin azumi da yanka hadaya azumi na fa'idarsa kanka zai dawo kai kadai hadaya kuwa za ka ciyar da talakawan makka saboda ciyar da talakawan makka shi ma wani abu ne musamman wata ibada ce eh yana da daraja yana da lada eh Sheikh Muhammad Lamini Shinkiti Allah ya jikarsa da gafara yakan aika hadaya yakan aika in ya karbi albashi sa sai ya raba sai ya cire wani juz'i ce je aje makka a ciyar da talakawa albashin kuma wani abu ne lokacin ba wani abu ne mai yawa قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر ينا فدر شيوا المرأة المحرمة ما تندتد أو حرمة إذا حلت إن تجيت تحلل الأول لم تمتشد حتى تأخذ من قرون رأسها kada ta taji gashinta sai ta kama gashinta ta yi sisi to yanke aski da aka yi ko sisi din shi ma tahallul ne yana cikin ayyukan tahallul kenan wa in kana laha hadiyun lam ta'khudh min shariha shay'an hatta tanhara hadiyaha in kuma ta taho da hadaya ba za ta yanke komai cikin gashi ta ba sai ta je ta soke hadaya in rakumi ne a soke musa ne ko rakumi rago ko tunke a yanka ala wa haddathani an malikin annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yaqulu la yashtariku ar-rajulu wa imra'atuhu wa imra'atuhu wa imra'atuhu fi badanatin wahida ya ce kada mutum shi da matarsa su hadu a cikin rakumi guda ɗaya su ce hadayensu kenan li yuhdi kullu wahidin badanatan badana mijin ya bada rakumi matar ta bada rakumi wayannan duk za a ga matsaloli ne masu wahala yanzu saboda in an je aikin hajjin da umaran kowa abin da ya shagala da shi daban har ya dawo su kuma abin da zai kai za su je aikin haji sun bar kasansu da dukiyarsu saboda Allah duk abin da suka kora suka tafi ba sa so su dawo da komai maka za su bar shi an fahimta ne yasa za ka ga wai kar mutum biyu mace da mutum da matarsa su haɗu kan hadaya ɗaya a'a ya yanka rakumi ya soke rakumi ita ma ta soke rakumi abin da ake soke rakumi kuma nawa ne kuɗin shi yanzu nawa ne kuɗin rakumi to amma kai in ka je aikin haji kana rihita ne abin da zaka ci kana Allah Allah ka dawo ma da kafin ka dawo sai ka ce to kuɗin ka ya saura kaza bara na sai kaya na koma Kano na sayar na dawo da kudin tikiti da naje da kudin da na kashi abin da ake yi ke qala ya haya wasu ila malikun yace an tambayi imamu malik imamu darul hijra amman bu'itha ma'ahu bi hadiyin yanharuhu fi hajj mutum ne aka aike shi aka ce ga ga hadaya ka je ka yanka je ka soke mina ko ka yanka a cikin hajji wa huwa muhillun bi umra shi kuma wanda aka bashi sako din shi umra ya dauko an yaje tawafi yayi sa'ayi ai ya gama umra kenan ko hal yanharuhu idza halla in yaje tawafi yayi sa'ayi ba ya ba ya tahallul ba ya gama umra kenan zai soke hadayen da aka tur aka ce kawo am yu'akhiruhu hatta yanharahu fil hajj ko ko a'a zai jinkirta hadayen da aka bashi sako ne har sai an yi hajji yaje arfa sannan ya zo ya soke ويحل هو من عمرته shi zai yanka hadayar ya warware umrarsa ko ko a'a umrarsa kadai zai yi ya bar hadayar har kafin alabashin za a soke ta ranar hajji cikin hajji fa qala bal sai ce yu'akhiruhu hatta yanharahu fil hajji hadayar da aka bashi sako din hadayan bai gama aikin hajjinsa bai gama ba tukunna bai kai inda za a soke shi ba wa yuhillu huwa min umratihi shi tun da ya gama umra sai ya tahallul ya dauki kayan sai sa kafin ranar da zai ce labbaika Allahumma labbaika hajjan qala malikun imamu malik yace wallazi yukamu alaihi bil hadi fi qatl as-sayd wanda ya kashe aban farauta a cikin aikin haji aka yanke masa hukunci sai ya bada hadaya aw yajibu alaihi hadiyun fi ghairi zalika ko wata hadaya ta waje ba a kansa ba tare da cewa ya yi farauta ba ne wani abin ne hadaya ta kama shi fa inna hadiyahu la yakunu illa bi makka hadayan ba yadda za a yi sai dai ka yanka ta a makka mutanen talakawan makka za a bayar kama qala Allah tabaraka wa ta'ala hadiyan baligal ka'aba hadiyan baligal ka'aba wa amma ma udila bihi alhadi min as-siyami aw sadaqa amma ai ka san sai a ce ka bada hadaya in bai yiwu ba sai ka azumi ko ka ciyar da mutane ka bada sadaka ka ba mutane abinci su ci don sai hadayan sai cikin maka za a yanki amma in azumi za ka yi ko sadaka za ka yi abinci mutane su ci aka ce ba lallai sai cikin makka ba fa inna zalika yakunu bi ghairi makka zaka iya zaka iya yin azumin ko ciyar da abincin talaka ba sai ba lallai sai cikin makka ba haisu a habba sahibuhu an ya fa'alahu fa'alahu duk inda kake so ka aikata garin ku zaka yi waje zaka yi cikin makka zaka yi in kai yayi amma in dai hadaya ce hadiyan baligal ka'aba aka ce an fahimta in dai dab abin da zaka ka bayar sakamakon abin da ya same ka hadaya ce to aka ce baligal ka'aba sai cikin ka'aba makka قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر يتي ينا تاريد عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة سكا في مدينة سكا كاما هنيا زاس مكة فمروا على حسين بن علي سنة كنت في سيسو كي ونوري سيغا حسين دان علي ينا كنت باشي لابيا وهو مريض بالسقيا ينا كنت إندا كي تما سقيا ونوري نزكان مكة مدينة فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات فوات, فوات sai Abdullahi dan Jafar to ya ga dan uwansa ko sai zauna yana duban shi yana jinyace shi har sai ga to gashi nan fa lokacin aikin Arfa zai kai in na saura nan hajji zai wuce ni to ya za a yi wa ba'asa ila Ali bin Abi Talib sai aika Madina wurin Ali bin Abi Talib وأسماء بنت أبي أميس وهما بالمدينة يا أيكا مدينة تمستوغا وانا فينا كنت نباشي دلافيا فقدم عليك سيغا سنزو سدوباشي ثم إن حسين أشار إلى رأسه سيدنا علي نازوا شيء سيدنا حسين إشارة كنش معنى بايا إيا مغانا كينا معنى أي مش أسكي كوسي سي زي ورور أبن الأمر النين فأمر علي bi ra'sihi fa hulika shi sayyidina ali ya ce ayi masa aski thumma nasaka anhu bi suqya fa nahara anhu ba'iran a inda yake din aka yi mai aski aka soki taguwa rakumi to shikenan yayi tahallul kenan tunda ba shi da lafiya قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكه يجي حسين يا فتي سيدنا سيدنا عثمان a cikin wannan tafiya zuwa makka al'amari abin da ya same shi kenan duk wayannan maganganu zaka yi ta jin mamakin su ba mota bace ba jirgi bane ba waya bace ya aka yi aika musu ya aika musu suka zo suka duba shi har saboda himma himmatu rijal himma ta fi karfin komai azama da niyya da karfin hali ya fi karfin duk wani abin da ka sai ni suna ne ake ba su suna ne ake ba su babu lukuhu bi arafa wal muzdalifa babin da ya zo na tsayuwa arafa da muzdalifa ai an san arafa ko ranar arafa ta tara ga wata muzdalifa kuma da rana ta fadi sai sun ma'afigu min haisu a fadar nasu wai mai kenan sun sa'an ku malalo ko ku kwararo ku malalo min haisu a fadar nasu ta inda mutane suka malalo suka sa'an nan wannan haka ake ta yi kaman abin nan قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي يا منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي عرفت كلها موقف ويدك فرفاجا عرفة وجن صيواني وارتفعوا عن بطن عرنا amma kada ku tsaya a kwarin urana inda ake ce ma urana ku tashi ku hau ku tashi nan in aka tsaya urana ba a tsaya cikin arafa ba wal muzdalifatu kulluha mawqif farfajiyar muzdalifa duk wajen tsayuwa ne in an je wartafi'u an batni muhassir akwai wadil muhassir aka ce wannan ba cikin muzdalifa bane abubuwa hukunci ake yi hukuman shar'iyyan kenan ko in ka je ga arafa aka ce kada ku tsaya ina urana kenan ko to mana shari'a ta yanke daidan urana din ba arafa ba ce in ka tsaya baka tsaya arafa ba muzdalifa kuma faɗi ne waje ne farfajiya ce sai aka ce wadin muhassir ba cikin muzdalifa ba ne kada ka tsaya nan in ka gurguza kaɗan ka je shine ka tsaya muzdalifa ke an fahimta kamar kuma ba gashi dan kana tafiya ba unguwa ɗaya daidai layin ku nan lambar shi kaza ana tsallaka sunan unguwar daban ba haka bane ba ai an ba sunan unguwar da amma duk waje ɗaya ne menene yake bambantawa duk waje ɗaya ne amma an sa layi nan an shata nan iyaka nan na wannan yana cikin unguwar nan sunan shi kaza lambar su kaza lambar su kaza kana tsallaka kuma ka shiga wata unguwar sunan ta daban amma duk haɗe suke an fahimta alawa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abdullah ibn zubair annahu kana yaqulu yace abdullah ibn zubair yana fadan cewa i'lamu anna arafata kullaha mawqifun kusani arafa duk farfajiyan arafa duk wajen tsayuwa ne illa batna urana sai dai inda aka ce batna urana wa annal muzalifa kullaha mawqifun illa batna muhassir sai dai wadi muhassir nan ba cikin muzdalifa bane shari'a bata ba da izini a tsaya nan ba in an tsaya nan ba a tsaya cikin muzdalifa ba an fahimta kamar yadda shari'a ta bambanta tsakanin tawafin ka'aba da sa'ayi baina safa wal marwa wace karan jiya mun karanta da manzon Allah ya gama tawafi zai fita daga masallaci ya shiga ina eh wajen safa to ma'ana ya bar masallaci kenan to ashe a shar'ance safa murin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba shi da hukuncin cikin masallaci dangane da aikin hajji amma dangane da sallan jam'i fa da sallah komai da komai fa duk cikin maka inda ka bi inda ka bi masallaci kai cikin masallaci ne matukan sahu ya kai wajen قال يحيى قال مالك قال الله تبارك وتعالى إمام مالك يتي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأن كلمومي إمام مالك زي فسر تفسير القرآن بالقرآن فلا رفث إنما رفث ولا فسوق إنما فسوق ولا جدال في الحج مئة نفني suka ce khairu ma fussira alquran alquran bil quran Sheikh Shaqiti Allah jikin yana idha fi fi tafsir alquran bil quran adwa'ul bayan fi tafsir alquran bil quran ya zamana suna cikin wanda suke cewa mafi majaz sun ga yace ai babu majaz akwai littafin shi man'u jawazul majaz to malaman masar kuma malaman masar suka ce ai ya ce ba majaz zai ce adwa'ul bayan aina dau adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an aina dau huna majazan alaysa kadhalik eh ai an ta bugawa shekaru 50 din nan baya eh almajirai ne zai suke kawo wayannan masaloli kowa da malamin da ya fi amincewa da shi malamin da ka amince da shi ba shi kare ne malami ba kai sai ka ɗauka shi kadai ne malami sai abin da ya yarda da shi ko sai abin da ka gano a wajen shi to shi ne lokacin da ake tabugawa kenan sheikh muhammad nasir din albani fil hadis sheikh muhammad sheikh abdulaziz bin baz fil fiqh sheikh muhammad lamin sharqiti fil tafsir wa'annan guda uku aka ce duk duniya a cikin hadisi shekaru 50 har zuwa yau ba wanda ya yi binciken da sheikh albani ya yi amma baya nuna cewa shi kadai ne malami cikin komai to saboda ɗaukin abin da yake yi na hadisi ɗaliban hadisi haka muke kal sai abin da ya faɗa to sai malami ya zo yana magana yana magana sai ce sai ɗalibi ya tashi ba to kuma ɗaliban su sun yi karatu amma ba ladabi babban malami ya gani ya yi ɗa da kai ko jika ko mene zai ce qala al albani kaza kaza kaza kaza kaza mana in albani ya faɗi magana shi kenan sai a kore dukkan maganar malamai baki daya sai ya kyale ka sai ka gama abin da kake yi duk baki daya sai ce to ma za ka da gairul albani ba ja ba komai sai ka yana kallon ka sai ya san inda za ka je ka tiki ya san zalika mabulagu ilmik abinda ka ka taba gani kenan ko ka karanta su kuma ko wanda ya karatu ya shekara ya samu PhD shekara 50 shekara 40 shekara 30 yana nan in zai maka ishirafi supervisor in zai ma supervision zai ma ishirafi akan PhD ko menene yana saka ne ka je ka dauko tattaro in ka zo za ka karanta kana karanta magana sai ce wannan magana cikin littafi ka za ka dauko wannan magana cikin littafi kaza ka ɗauko ta wannan magana duk ya bari ya dama inda ka ɗauko to sai ka gama cewa ai albani kaza ya ce wa ma za qala ghairul albani to daga nan sai ka tsaya sai ce ya jahilci kenan ba abin da ka sani sai shehul sai maganar shehul albani kuma magana ba a tantance ta sai ka ji ka ga wannan ka karanta wannan ka karanta wannan sai ka auna sai ka auna an fahimta Allah ya azuta shi ne yana da karbuwa ne wajen ɗalibai yana da karbuwa ne wajen ɗalibai in ya zo umra ko menene shi ga ɗalibai duk sun biyo yana cikin abin da ya sa aka hana shi karantarwa jami'ar islamiyya akwai manyan malamai a cikin komai da komai to ɗalibai duk in aka yi ana karatu ana karatu aka zo break minti goma sha biyar goma da ya fito farfajiya a cikin safuwa hasba makaranta yana kasa zai zauna ya ɗaruwa duk su zo su kewaye shi duk wayannan da malaman kudu suke magana ba wanda ba wanda ya karatu wajen alba ba su tarar da shi ba kafin su je ya bar ya bar jami'ar islamiyya kafin su je ya bar jami'ar islamiyya yana zama shi ɗalibai su je su kewaye shi ba ruwan shi ba ruwan kasa za a zauna wannan ya faɗi magana ya ba da amsa haka ake ta yi haka ake ta yi to sai malaman suna ganin haka sai suna jin zafi sai suna jin zafi kowa ya fi mace shi ne ba haka bane ba ba kuke fita da tsegumi ba ba kuke kawo fitina ba ba duka ba fa akwai wayanda suka yi nasa sun sun sun to sai malaman suka ga wannan ai mu mutunci mu zai zube zai kwashe ɗalibai duk mu me ya amfanin mu akwai wanda muka girme shi akwai wanda muke daidai da shi akwai wanda muke kasa da shi to ya komai sai a ce sai shi kuma cikin fanni ɗaya fa cikin hadisi ba ruwan shi da duk abin da ake cikin at-takhrij hadisi ya inganta ko bai inganta ba menene fikihunsa ina aka fito da shi wace illa ke ciki hadisi kai ba ruwan shi da kaza da kaza da kaza da kaza to sai hankalin malamai ya tashi sai aka ji aka samu sarakuna sai aka ce wannan ɗan tawaye duk mai mulki kuma kalman da ya tsana a saura ɗan tawaye kuma ba abin da ya mishi zafi zai shiga masallacin annabi harami yana kallon komai duk malamai sun gani sun shiru ya ce wannan ai bid'a ce jaye wannan ba shi zamanin manzan abinda malamai duk shekh ba wanda ya kai shekh abdulaziz bin baz karfin hali da kuma karbuwa wajen sarakuna da masu mulki yana magana yana komai da komai mu mun halarci shi lokacin da fahad ya zo ya zo jami'ar islamiyya muna tsaye da ya zo shaida ya sumbanci goshin shekh abdulaziz bin baz ya ce ya walid muna tsaye muna ji muna kan saboda girmama shi da suke to shekul albani sai ya ce kaza ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne to da muka ga duk littafin shi za ka karanta ba littafin shi da ba mu saya ba lokacin littafin shi na da daɗin karatu kana son koyi luga kana son koyi hadisi ɗaliban lugal arabiya suna son littafin shi don su koyi uslubul arabi shi ne magana ya kwalla ya takaici har kwal ya ce ba abin da ke damun shi aka ce wai shi bai iya larabci ba saboda ana son ana neman illa a illata mutumin albaniya ne sai da shigo suriya ya koyi larabci ba haka bane ba amma duk wani balarabe ya san kana karanta littafin shi uslub arabi gashi uslub haƙin uslubin shi mai daɗin karanta kuma ba wahala su shida su kan shi ai bai fi kihu ba a wurin waye karatu a cikin labirari ya karatu bai karatu wajen kowa ba menene da mai to kuma na ce na tambayi Sheikh Ahmad Al-Azhari Allah ya gafarta masa yace menene laifin Sheikh Al-Albani sai ce laisa lahu zambun illa annahu yuridu an yaqula kulla ma ya'rif ya ba shi da wani laifi sai dai abu ɗaya ne yana so abin da ya sani so yake faɗa ba ji ya ce yanzu kuma rayuwa ba ta tafiya ba ta tafiya da wannan dole ka ɓoye wani abu dole ka kauce ma wani abu ba haka bane ba zamanun kullu hibbin habbun wa ta'amul hibbi khallun la yuzaku fanafiq fa inna nifaqa lahu rawaju wai zamani ne ya riga ya lalace abincin masoyi ma ya zama mai ɗaci komai ya rikice to shi sa ya za ka yi fanafiq sai ka hada da me sai ka hada da me fa inna nifaqa lahu rawad nifaka ko dabara an canza mata suna ne nifaka ce ba dabara ba ce nifaka ma huwa nifaka ka bayyana abin da akasin abin da ke boye zuciyarka abin da ke boye zuciyarka daban abin da ka bayyana daban ba shi kenan ba to shi ne sai aka ce mishi to shi kenan babu tashin hankali daga wannan contract an soke contract din shi shi ya saura suriya ba abin da ya mishi zafi amma an ba shi izini shekara ya zo so biyu makka ya zo aikin hajji ya zo umra cikin azumi kuma ba baya ja da komai cikin kowa cikin wannan abu ya zo umara azumi ya zo hajji duk da shi malamai ba su tsira ba yana da magana fito da magana ne aka hadu manyan malamai manyan malaman duniya an hadu su ban ba zuwa ana magana ga cikin aikin hajji aka tambaye shi to me ya hukunci ya ce laukuntu mukallidan la kallatu da ce ni ma zai takalidi kamar yadda kuka yi to ni ma sai yi takalidin wani amma shi yana fitowa da abin da shi ya sani to sai aka ce an ba shi izini ya shigo su biyu azumi da hajji to yana nan sai shek hamad nasari zai samu shek abdulaziz bin baz ya ce gashi kuna kawo manya-manyan malamai daga masar wayanda suke wayansu su kaza kaza kaza kaza ka sufaye ne kuna ba sa wanda ya tsaya yana taimako suna ba shi da ko kwandala a cikin dukiyar daula to shi aka sami shi alf wa nus jakka ɗaya da rabi kowane wata za a aika masa mukafa'a amma dai ya zo a dauke shi jami'ar islamiyya aiki an faɗi kalmar da gulbin duniyar nan duk ba zai wanke shi ba suka ce rajulun sauri ce dan tawaye duk mai mulki kuma balle ba sarake kalmar da suka tsana ke to abin da ya faru kenan gaba da shekhu albani nasiruddin albani Allah ji kanshi ya sha wahala a cikin suriya da lokacin shi wannan shugaban uban shi ne kenan ba yadda ba su yi ba su kashe shi a shirya kaza a shirya kaza ya tashi ya gudu ya koma urdun ya koma kuwait to urdun akwai sarkin sa wani likita ne sai ya koma wajen ya zauna karshe ko urdun ya zauna ne ko kuwait ne ko menene ya bar suriya dai sun shirya mishi makarkashi a iri iri da yake tsakani da Allah yake dan Allah bawan Allah ne ba abin da ke gaban shi sai ta da addinin Allah shi taimaka ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka shirya ya je a banza a wufi ba abin da ya same shi inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu to dangare da Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan sai kuma wata ranar Sheikh Shankiti insha Allah wala jidala fil hajji qala sai ce farrafathu isabatu nisa'i abin da ake nufi fala rafasa ai mutum ya sadu da matarsa mecece hujja yace wallahu alam qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum ya fasara yayi qala wal fusuqu azabhu lil ansab al fusuq shine a yanka maguma kai a ban yanka wallahu alam qala Allah tabaraka wa ta'ala aw fisqan uhilla li ghairi Allah bihi fasarar ta yi ko wata yi ba kala waljidalu fil hajj to ina mana aljidalu fil hajji yace abin da ya faru shine anna quraish kanat taqifu inda al mash'ar al harami bil muzdalifa bi quzah quraishawa in sun zo muzdalifa inda suke tsayawa kenan quzah wa kanat al arab wa ghayruhum yaqifuna bi arafa larab sauran sauran larabawa kuma ba quraishawa ba shi tsaya arafa fakanu ya tajadaluna sai suna jayayya ya kulu ha'ula'i nahnu aswabu wa ya kulu ha'ula'i nahnu aswabu wa nan sai mu ne mu ne inda muke tsayuwa nan ne yafi daidai quraisha su ma su nasu ne daidai fa qala Allah ta'ala li kulli ummatin ja'alna man sakat hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri fala yunazi'unnaka fil amri وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فهذا الجدال في الحج فيما نرى, فيما نرى والله أعلم وقسمت ذلك من أهل العلم ya yi ko bai sai malamai suna jinjina mai imamu malik a wajen istinbati cikin ayan alkur'ani ya fito sosai babu wukufu rajuli wa huwa ghairu tahirin wa wukufu ala dabbatihi to wai in mutum zai tsaya arafa lallai ne sai yana da tsarki ko kuma zai tsaya kasa ne ko zai tsaya ne a haye qala yahya su'ila malikun hal yaqifu ar-rajulu bi arafa aw al-muzdalif bil muzdalifa aw yarmi al-jimara aw yas'a bayna sawa al-marwa wa huwa ghayru tahir mutum zai iya sa'i tsakanin safa da marwa ko ya tsaya muzdalifa ko ya tsaya arafa ba tare da yana da tsarki ba aka tambaya ko faqala sai imam malik ya ce kullu kunga istinbati kullu amrin tasna'uhu al-ha'idu min amri al-hajj farrajul yasna'uhu wa huwa ghayru tahir ina ba na wannan magana aje ai wacce ta haihu ta yi ifada kuwa mace ce if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra Allah ta tufi bil bait tunda kin samu kina da jinin nifasi ki zaki tsaya muzdalifa zaki tsaya arafa zaki tsaya tafa da ruwa zaki sa'ayi zaki komai amma ba zaki tawafin ka'aba ba saboda me babu sarki sai imam malik ce tunda mace ba ta da sarki za ta tsaya arafa za ta yi muzdalifa sa'ayi tsakanin safa da marwa namiji ma in yayi yayi ثم لا يكون عليه شيء في ذلك namiji babu laifi والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا yace abin da yafi shine mutum yayi tsarki amma ba sharadi bane in yayi babu tsarki sun yi wala yanbaghi lahum an yata'ammada zalika yace kada ya da gangan ya tsaya ba tsarki in ya da gangan ya tsaya ba tsarki yayi ko bai ba yayi saboda imam malik su da'iman suna janka ne zuwa sama ba a sauraka kasa ba قال يحيى وسئل مالك عن الوقوف بعرفه للراكب aka tambayi imamu malik mutum ne ya zo tsayuwar arafa sai ya hau abar hawansa yana tsaye a yanzilu am ya kifu rakiban sauka zai yi ya tsaya alwukufu bi arafa ina mana alwukufu bi arafa tsayuwa da arafa to mutum ya zo akan abar hawansa zai shaura akan abar hawa ko shi ya sauka ya tsaya akan kafafunsa faqala bal ya kifu rakiban yace ya tsaya ya shaura kan abar hawansa yana tsaye illa an ya kuna bihi au bi dabbati illa sai dai in dabban tana da illa ba zai yi a hauta ana tsaye ba ko shi yana da illar da ba zai iya zama kan abar hawarsa ba fallahu a'zaru bil uzri fallahu a'zaru bil uzri ai in yana da laruran da ba zai iya zama kan abar hawar ba ko abar hawar ba za a iya shaura a kanta ba za a wahal da ita to shine sai ya sauka ba haka bane ba Allah madaukin sarki muna roke muna roƙonka don girman zatinka Allah ka dube mu da idon rahama ya Allah ga halin da bayi ke ciki na zafi a jiki da zafi a ajihu da zafi a cikin komai Allah ka sanyaya muna rayuwa Allah ka yalwata arzikinmu baki ɗaya Allah ka sa albarka cikin amfanin gona cikin kasuwanci cikin sana'a cikin albashi cikin allowance cikin duk abin da mutane ke yi na neman halaliyarsu Allah ka sa albarka Allah ka yaye muna halin da muke ciki na tsanani ka sa mu cikin sauki da rahamarka ka yalwata mana ka sa albarka cikin rayuwa duk fitintinun da muke ciki Allah ka yaye mana duk marasa lafiya da ke asibiti da suke gida duk Allah ka ba su lafiya duk waɗanda ke cikin nakuda Allah ka sauke su lafiya waɗanda aka haifa kuma Allah ka bari ka shirya Allah ka ba mu arziki mai yawa Allah ka sauka mana da damana mai albarka Allah ma hadi na fi mana dai wa afi na fi mana afait wa tawalla fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيكون باين صلى إن شاء الله بسم